fushi da bacin rai yake cewa a sarra najwahu kuɗi wato ya ɓoye an gane ko a sarra wanda ya ɓoye najwahu wato shawararsa ya ce falanat shirratuhu ya ce sai ka ga tsananin fushinsa da ƙuncin ransa falanat sai ka gani ya tausasa wato da yawa mutum wanda yake mai tsananin fushi mai kuncin rai idan ya samu kuɗi sai ka gani kuma ya koma mutum wanda yake mai tattausan hali daman cika da batsewar ta talauci ce shine yace asarra najwahu wato sai ka ga ya ɓoye najwahu shine shawararsa yana ƙaramar murya falanat shirratuhu wato sai ka ga kaushin halinsa da tsananin fushinsa wato ya yi taushi ma'ana mai kuncin rai mai cika yana batsewa lokacin da ya raba yana buƙatar a taimaka masa sai ka ji yana ilmurya maganar hushi da kuncin rai ta gushi a sarra najwahu sai ka ga ya ɓoye najwahu shawararsa falanat shirratuhu yake cewa tsananin fushinsa da kuncin ran sai ka ga ya tafsasa wa kam asirin yace da yawa wanda yake fursuna wanda usratuhu jama'arsa aslamatu suka miƙa shi zuwa hannun hukuma ba su da abin da za su yi belinsa ya ce an ƙazahu ya ce kuɗi ya tsamayar da shi hatta safat masarratuhu ya ce farin cikinsa ya tatu wato mutumin da jama'arsa suka kyale shi a yanda aka ga dama da shi an sa shi hannu idan da kuɗi sai ka ga an yi belin shi shine yace an kazahu kudi shi ya tsamayar da shi hatta safat masarratuhu har aka kai lokacin da farin cikinsa wato ya tatu wa haƙƙi maula yace na rantsi da gaskiyar ubangiji tabaraka wa ta'ala fitratuhu halitta ta ubangiji abda'atu wato ita ce ta kage kudi tun lokacin da ubangiji ta'ala ya halicci bayansa shi ya halicci kudi an gane ko laula tuqa in ba dan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala yace la qultu da na ce qudratuhu darajar kuɗi jallat ta girmama aiko ya riga ya faɗa darajarsa ta girmama kuɗi yana da kima thumma basa ɗaya dahu lokacin da ya gama rera wannan waƙa sai ya shimfiɗa masa hannunsa بعد ما أنشده باين يرير مسواقا وقال سيتي أنجز حر ما وعد yace kyawun ɗaya zartar da abin da yi alkawali ka ce za ka bani dinari to abin da ya dace ka zartar da alkawalinka wasa hakalun izra'ada girgije ai sai ya zubar da ruwa tun da ya yi cida fana bartu dinara ilaihi sai na jefa wannan dinari zuwa gare shi wa qultu sai na ce masa khuzhu karbashi ghaira ma'sufin alaihi ba abin ɓata rai ba a kansa fawa ba'ahu fi fihi sai ya aza shi a cikin bakinsa wa qala sai ya ce barikillahumma fihi Allah ya yi albarka game da wannan dinari thumma shammara sannan sai ya zage damtsansa lilin sina'i wato domin komawa ba'a da taufiyatis sana'i bayan cika yabo da yi ga wanda ya taimaka masa da wannan dinari zumma shammara sannan sai ya zage ne ma'ana ya tattare tufafinsa ya zage dantse lilin sina'i saboda komawa ba'a da taufiyatis sana'i bayan cika yabo da yayi ga wanda ya taimaka masa da wannan dinari fa nasha'at li min fukahatihi nashwatu gharamin yake cewa nashwa maye na gharamin wanda yake mai bege fa nasha'at li yake cewa sai ta faru gare ni min fukahatihi saboda kakacinsa wadda sahalat alayya ta sauƙaƙa mun i'tinafa gabatowar iktiramin wato shine biyan bashi an gane ku wadda sahalat alayya wato ta sauƙaƙa mun i'tinafa wato shine gabatowar iktiramin wato shine biyan bashi abinda ake cewa almagram ko kuma algarama ko kuma iktiram wato shine tara ko kuma ka ce biyan bashi abinda ya zama tilas akan ka ka biya wato abin da yake nihi a nan kakacin da ya masa irin waɗannan shakka maganganun da suka faranta masa rai wato ya sauƙaƙa masa kenan biyan wannan bashi da ake bin shi wannan tara na ɗaukan dinaran nan ya meƙa masa fajarradtu dinaran akara sai na tsiraitar da wani dinare na daban wato na sake fitar da wani dinare na daban wa qultu lahu nace masa hallaka shin kana da damar da an ta fi an ta zummahu wato da za ka zarge shi ma'ana ka zazzagi wannan dinare sun matabummahu sannan ka haɗa shi da wancan ya zama naka fa'an shada murtajilan washada ashila wato sai ya saɓi waƙa ba tare da wani tunani ba ya rera waƙa a gaggauce. yake cewa tabballahu min khadi in mumaziki asfarazi wajhaini kal munafiki yabdu bi wasfaini li aini ramiki zinati ma'shukin wa launi ashiki wa hubbuhu inda zawil haqaiki yad'u ila irtikabi suqdil khaliki لولاه لم تقضى يمين سارق ولا بدت مظلمة من فاسق ولا اشمأز باخل من طارق ولا شك الممقول مطل العائق ولست إذا من حسود الراشق وشر ما فيه من الخلائق أن ليس يغني عنك في المضائك إلا إذا فر فرار الآبك أن ليس يغني عنك في المضائك إلا إذا فر فرار الآبك وهل لمن يقذفه من هالك ومن إذا نجاه نجوى الوامك قال له قول المهك الصادق لا رأي في وصلك لي ففارق يجي تبا له taɓewa da halaka sun tabbata ga kuɗi min khadi'in mayaudari mumazikin wanda yake mai gauraya so da ƙi yau kana tare da shi gobe kun raba hanya za mu iske a cikin makama wadda za ta zo wanda yake kamanta kuɗi yake cewa fama a shibahuhu bitsuyur bayyara menene mafi kamantacceniyar shi da tashin tsuntsaye daga wannan kan itaciya sun tashi sun koma nan to haka kuɗi yake ya ce allah wadansa min kadi'in mayaudari mumazikin mai gauraya wato so da ƙi an gane ko ya ce asfara wanda yake rawaya-rawaya ziwa jihaini ma'abucin fuska biyu kal munafiki yadda ka san munafiki haka yake an taɓa samun kuɗi ya kasance da wannan huska da wannan huska sun zamanto kala ɗaya ba a taɓa yi ba kullum ma'abucin huska biyu ne a nan ku hannunka mai sanda ne ake maka in yau kuna tare da shi to ka san da cewa gobe za ku iya raba hanya an gane ko ba kullum ba ake zaunawa da wadata sai yake cewa ya budu kuɗi na bayyana biyu wasfaini da sifofi guda biyu li'ainin rami wato ga idan mai kallo zinati ma'ashukin kenan sifa ta farko wato ado ne wanda yake na bege wa launi ashikin kuma launi ne wanda yake na mai bege an gane ko shine wato fuska biyu wannan sifa guda biyu wanda yake bayyana da su sai ya ce wa hubbuhu son kuɗi inda zawil haƙa'iq wurin masanan Allah tabaraka wa ta'ala wurin masana ubangiji su ne wato suke ce musu malaman haƙiƙa duk da cewa lafazin wannan hakika wani martaba ce ta musamman wadda suka kaga ta wadda ta kauce ma aqidar ahli sunna wal jama'a wanda suke cewa idan mutum ya kai martaba ta hakika doka ta sauka daga kansa maganar halak da haram wannan bai shafe shi ba ya shahi gama garin bayi kuma cewa kai kaza ko ka daina kaza misali ayyuka na ibada cewa ya haɗa gama garin bayi amma ban da su martaba ce wadda suke cewa mutum idan ya kai ta ya fita daga ƙarƙashin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah wannan kuma hanya ce wadda take ta shaidani shine ake ce musu alhaqaiq wannan jam'i ne na haƙiƙa su ne kenan ahlul ma'rifa yace wa hubbuhu san kuɗi inda zawila ahqaiq wurin masanan ubangiji tabaraka wa ta'ala yad'u wato yana kira ilar tikabi sukuti da khaliq wato izuwa hauhawar fushin mahalicci shine ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan ku haka ne domin son kuɗi wato baya haɗuwa da son Allah domin son kuɗi so ne wanda yake na duniya son duniya ko baya haɗuwa da son Allah a cikin zuciyar mumini yace laulahu ba don kuɗi ba lamtu kuɓa yaminu sarikin ba za a yanke hannun dama wato na ɓarawo wala badat mazlamatun min fasikin zalunci na fasiki yake cewa da bai bayyana ba lafazin mazlama a nan ana nufi da zalunci yake cewa bakilun marowaci wa lashima azza yace da bai takura ba min ɓarikin ya ce game da wanda ke zauwa cikin dare ya kwankwasa masa ƙofa an gane ko ishima azzat qulubul lazina la yu'minuna bil akhira yake cewa bakhilun marwaci wa lashima azza da bai takura ba min ɓarikin game da yake cewa mai zauwa cikin dare wato ya kwankwasa masa ƙofa mai neman a taimaka masa ya ce almamukul wanda yake mai jinkirin bin bashi wala shaka ya ce da bai kai karan maɓula ta wurin bashi na al'a'ik wanda yake bayya biyan bashi al'a'ik mutum wanda yake baya biyan bashi maɓul wato shine ta wurin bashi an gane ko ya ce almamukul mai jinkirin bin bashi wala shaka da bai kai ƙaran maɓula la'a'ik ta wurin bashi na wanda yake mai ƙin biya ga can a cikin hadis yake cewa maɓulul ganiyu gulmun wato ta wurin bashi na mawadaci zalunci yubihu irbahu wa malahu yake cewa yana halitta zubar da mutuncinsa kuma da karɓe dukiyarsa a biya bashin da ake bin shi auka ma ƙala walastu iza min hasudin rashiki yace da ba a nemi tsari na ubangiji tabaraka wa ta'ala game da mai matukar hasada rashik wanda yake mai kama kurwa rashik wato shine asalinsa shine wato mai halbi da kibiya domin mai hasada wato yana jifan mutum yana halbin mutum wato da idanunsa wanda yake kenan shine ake ce masa al'a'in kamar yadda hausawa suke cewa ya kama kurwarsa ya ce walastu iza da ba a nemi tsari na ubangiji tabaraka wa ta'ala min hasudin game da mai matukar hasada rashikin wato wanda yake mai kama kurwa wa sharru ma fihi yake cewa muguntar abin da ke cikin kuɗi minal khala'iq yake cewa tana daga talikai wato dukkan wani bala'i wanda yake na kuɗi su ne suka farar da shi ya ce allaisa ya ce shi kuɗi bai zamanto ba yuguni anka na wadatar da kai filma bayiki a lokacin da kake cikin kunci illa izafarra sai idan ya guje firar abik wato irin gudu wanda yake na gujajjen bawa ma'ana duk lokacin da kake cikin halin kunci duk kudaden da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mallaka maka ba yanda za a yi ya wadatar da kai sai idan kuɗin ya gudu irin gudu wanda yake na gujajjen bawa don ka tara kuɗi kana cikin hali na bukata ba ka ɗauka ba ka bada inda za ka ɗauki bukatar ka ba inda za a yi ya wadatar da kai kenan kuɗi ba zai wadatar da kai dole sai ya fita daga hannunka yanzu kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza kana buƙatar kaza akwai kuɗaɗe a wajenka in ba ɗauka ba kai ka bada aka baka wannan abu kuɗi ya fita daga hannunka ba yanda za a yi ya wadatar da kai sai dai gashi nan amma ba shi da amfani shine yace Allah sayuguni anka kuɗi ba zai wadatar da kai ba fil mabayiki a lokacin da kake cikin kunci illa iza farra sai idan ya guje firar al'abik irin gujewar gujajjen bawa al'abik wato shine gujajjen bawa wanda ya guje ma mai shi kenan sai lokacin da ya fita daga hannunka ba maganar ya dawo kai kuma aka mallaka maka abin da ka saya kenan a lokacin nan ne zai wadatar da kai ya ce wahan mamaki liman ya ƙazifuhu ga wanda ke jefar da kuɗi min halikin wato daga ƙololuwa ma'ana mutumin da yake watsi da shi irin 'yan siyasa malam ya ce mamaki game da irin halin wannan mutum waman da wanda izana jahu na juwar wamik ya ce mamaki ga wanda idan ya gana da kuɗi ganawarsa irin ganawa ce ta masoyi ma'ana wanda ya yi ƙarƙadaf bayya ruwa ya ce shi ma mamakinsa nake ma'ana wanda yake watsar da kuɗi ya banzatar da shi abin mamaki ne wanda ya riƙe shi ya yi ƙaƙam shi ma abin mamaki ne gashi bayya ruwa kuma ya riƙe kuɗi ya ce dukkansu waɗannan abin mamaki ne a cikin jama'a ya ce ƙala lahu ƙaunar muhikki sadiki ya faɗa masa faɗa ta mai gaskiya wanda almuhiki mai tabbatarwa a sadiq wanda yake mai gaskiya ya ce masa la ra'aya babu wani ra'ayi fi waslikali game da saduwarka da ni fafariki yake cewa ka rabu da ni an gane ku ƙala lahu wato ya faɗa masa ƙaular muhiki faɗa wadda take ta mai tabbatarwa as-sadiki wanda yake mai gaskiya la ra'aya yake cewa babu wani ra'ayi li gare ni fi waslika wato game da saduwa da kai yace fa fariki yace ka rabu da ni wato wai shi ma'anar kuɗi ba maganar cewa yanda zaka dawwama da shi a kullun da kullun kana tare da shi saboda haka a nan abin da iya abin da ka samu ka biya buƙatarka ka idan ka rasa kuma ka dangana ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka wannan shine a takaice bayanin da ya masa game da zargi game da kuɗi ya ce faƙultu lahu sai na ce masa ma agzara wa balaka menene mafi yawan mamakonka lokacin da ya rera masa baituttukan wato shi har sai ke ce ma abu zaidi yake ce masa menene mafi yawan mamakonka faƙada sai ce wa sharɗu amlaku ya ce sharaɗi dai shine mafi malaka mallaka wannan karin magana ne ma'ana in mutum ya maka sharaɗi to ya cika maka shine suke amfani da wannan kalima wa sharɗu amlaku ya ce sharaɗi shine mafi mallaka ma'ana abin da kai sharaɗi ka cika ya ce fana fahatuhu bidinar sani yake cewa sai na jehe shi wato da dinari na biyu nafha wato shine kyauta ma'ana na jefa masa dinaran na biyu wa qultu lahu sai na ce masa awwizhuma bil masani nema musu tsari na ubangiji tabaraka wa ta'ala da suratul fatiha suratul fatiha ita ce ake ce mata al masani saboda me yasa ana maimaita ta a cikin sallah walaqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim fa alqahu fi famihi sai ya jefa shi a cikin bakinsa wa qarranahu bi tawamihi bi tawamihi ya hada shi da dan uwan tagwaitakarsa wankafa'a sai ya koma ya hamadu magadahu yana yaban wurin jijjihinsa wayamdahu nadiya wana dahu wato yana yaban fadarsa wana dahu kuma da kyautarsa qala la haris ibn hammam haris dan hammam yace fanajani qalbi yace zuciyata sai ta gana da ni bi annahu abu zaidin cewa wannan wanda ya rera waɗannan baituttukan ba kowa ba ne illa abu zaidi na birnin saruja wa anna ta'arujahu li kaidin gurguncin nan nasa ya yi shi ne saboda makirci kawai fasta'adtuhu sai na nemi dawowarsa wa qultu lahu na ce masa qad urifta bi washika ai tuntuni an riga an san ka wato game da ƙawatar da zancenka alwashiyu wato shine zane zance ka ƙawatar da shi musamman zance wanda yake na ƙarya mutum ya kalelece shi ya ƙawatar da shi don a yi zaton gaskiya ne shine ake ce masa alwashiyu mai ƙawatar da zance sai a ce masa alwashi don haka annami ne ake ce masa alwashi annamimanci ake ce masa alwishaya wato shine kawatar da zance wanda yake na ƙarya don a yi zaton cewa gaskiya ne don haɗa fitina ya ce urifta ya ce haƙiƙa an sane ka bi washika game da ƙawatar da zancenka fastakin fi mashika ya ce in ya so ka daidaita a cikin tafiyarka a daina gurgunci mun dago da kai mun gane ka kai kowa ne ne faƙala sai yake cewa in kun tabna hammamin in har ka kasance kai kwa kai ne harasu ɗan hammam fahuyi ta bi ikramin Allah ya rayar da kai fahuyita yake cewa Allah ya rayar da kai bi ikramin an gane ko wato fahuyita an gaishe ka bi ikramin wato game da darjantawa ma'ana an gaishe ka shine suke cewa hayyakallahu ma'ana Allah ya gaishe da kai shine ubangiji ta'ala yake cewa wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba fahuyita an gaishe ka bi ikramin game da karramawa wahayita Allah ya sa ka rayu baina kiramin tsakankanin mutanen ƙwarai. Faƙultu sai na ce masa ana harisu ya ce ni kwani ne haris ɗan hammam ya ce fa kaifa haluka ƙaƙa halinka yake wal hawadis wato game da musibin zamani faƙala sai yake cewa a taƙallabu ma'al halayin a taƙallabu fil halayin ya ce ina jujjuyawa a cikin halin nan guda biyu bu'usin wa raka'in wato tsanani na talauci da kuma yalwa ta dukiya wannan kuma shine daman halin ɗan adam halin mutuntaka yau wadata gobe wahala fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra yace ataqallabu fil halaini ina juyawa a cikin halaye guda biyu bu'sin yake cewa tsanani na talauci wa raka'in da yalwa wa anqalibu ma'ar rihai ina juyawa tare da iskan nan guda biyu za'aza'in wato guguwa wa ruka'in da tattausar iska an gane ko fasakkarna lahu riha تجري بأمره رخاء حيث أصاب الرخاء itace iska wadda take tattausa za'za wato guguwa kenan faƙultu sai na ce masa kaifar da aitar ƙazal wa ma misluka man hazal yaya kai da awar wato gurgunci wanda ke wargi ko ba kwatancinka ba ne kwatancinka mutum mai daraja bai dace ba a ce yana wargi lafazin alhazal kar mu manta ya riga ya gabata an gane ku shine yake cewa ta hatawi ala jiddil qawli wa hazlihi wa raqiqil lafzi wa jazlihi ubangiji ta'ala yake cewa wa ma huwa bil hazal alqur'anin nan wato ba wargi bane fastasarra bishruhu allazi kana tajalla sakin fuskarsa wanda da ya kasance ya bayyana ya fito hili wato sai ya ɓuya thumma anshada sannan sai ya sakuwa kahina walla lokacin da ya juya baya sai yake cewa ta'arajtu la ragbatan fil araj walakin li aqra babal faraj wa ulki ya habli ala gharibi wa asluka maslaka man qad maraj fa illa man al qawm qultu udhiru falaysa ala a'raj min haraj yace ta'arajtu nayi gurgunci la ragbatan ba don kwaɗai ba fil'araj wato game da gurgunci al'araj wato shine gurgunci al'araj wato shine gurgu an gane ko ta'arajtu na yi gurgunci larak batan ba don kwaɗai ba fil'araj wato game da gurgunci walakin sani dai abin da ya sanya na yi gurgunci li aqra babal faraj wato don na ƙwanƙwasa ƙofa wadda take ta yayewar baƙin ciki ta kwarewar baƙin ciki wato halin da nake ciki na talauci da ƙuncin rayuwa shine ya sanya na yi gurgunci an gane ko don nima na samu wadata a dama da ni wa ulkiya habli ina jefa igiyata ala garibi wato a bisa kafaɗata an gane ko ina jefa igiyata a bisa kafaɗata ma'ana duk wani abu wanda yake na son zuciya ba ruwana in dai har na samu to ba maganar a zarge ni sai na kaɗi gabana na aikata wa asluka maslaka man qadmara dan na shiga hanyar wanda ya gauraye lamarinsa aka kasa gane gabansa shin mutumin kwarai ne ko lalatacce lafazin maraja an gane ko almaraj wato shine gauraye shine ka gauraya abubuwa waɗanda suke tsakankanin abubuwa guda biyu shine ubangiji ta'ala yake cewa wa huwa allazi maraja al-bahrayn hadha azbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura ko kuma maraja al-bahrayn yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan shine yake cewa fa illa manil qaumu idan mutane suka zarge ni qultu uziru sai na ce musu ku kawo hanzari falaisa ala a'rajin min haraj ai babu wani kunci akan wanda ya gurgunci an gane ko falaisa ala a'rajin min haraj babu wani kunci da laifi da ɗaukan zunubi ga wanda ya gurgunci tunda ubangiji ta'ala ya ce laisa alal a'ama harajun wala alal a'raji harajun wala alal maridi haraj ubangiji ta'ala ya ce babu laifi akan gurgu in mutane sun zarge ni sai in ce ku kawo hamzarin ku falaisa ala a'rajin min haraj ai babu wani laifi akan gurgu an gane ku wannan kenan a takaice mun kawo ƙarshen maƙama wadda take addinariya insha Allahu a nan za mu taƙaita sai darasi na gaba idan Allah ya kai mu kenan za mu tashi farkon maƙama ta hudu addiniyaɗiya da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت